على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da biyu ɗin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin na alƙur'ani mai girma a cikin suratu ar-rum wanda yau za mu tashi da taimakon Allah aya ta arba'in da aya ta arba'in da biyu ko? insha Allah na ma'amma musulun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
bayan Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani dangane da sababi da dalilin da ya sa wato ake mutane azaba suke fada cikin matsi da fari shi ne saboda abin da hannayen suke aikatawa ya ce liyuzikahun ba'adar ladhi amilu ay uqubata ba'adar ladhi amilu min zunubi Allah yana ɗanɗana musu azaba saboda wani abin da suka aikata na zunubi a rayuwarsu la'allahum yarji'una ko dan sa koma su bar kafirci su koma musulunci qul ga ya musu ya Muhammad siru fil ardi ku tafiya a cikin ƙasa fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul ladina min qablu yaya ƙarshen waɗanda suke gabaninku ko kafinku min qablu ana nufin min qablikum littaran manazilahum wa masakinahum khawiya idan kuka yi tafiya za ku ga masaukansu da gidajensu sun zama kufai ba kowa tuntunin Allah ya halakar da su ya yi maganinsu su kana aksaruhum mushrikina mafi yawa daga cikin su mushrikai ne kanu mushrikina wa uhliku bi kufrihim sun zama mushrikai ne aka halakar da su da kafircin su fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim ka tsayar da fuskarka ka miƙe zuwa ga wannan addini miƙaƙe addinul qayyim ana nufin addinul mustaqim وهو دين الإسلام Allah yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan addinin musulunci min qabli an ya'ti yawmul la maradda lahu min Allah kafin wata rana ta zo ita ce ranar tashi alkiyama wanda ba wani mutum daya da ya isa ya juyar da wannan ranar tashi alkiyama ma'ana la yaqdiru ahadun ala raddihi min Allah ba wanda ya isa ya hana faruwar tashi alƙiyama ko juyar da ita yawma idin yasaddaun wannan rana ita ce ranar da za ga mutane sun watsi yasaddauna ai ana nufin yatafarraqun za su watsi za su baje fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir wani bangare aljanna wani bangare a cikin wuta man kafara fa alaihi kufru duk wanda ya kafirce to kafircinsa yana kansa ai wa bala kufri azaba da bala'i na kafircin yana kansa wa man amila salihan fali anfusihim yanhadun wanda ya aikata aiki to duk wanda ya aikata aiki yana cikin mutanen da wato sun yi wa kansu shimfiɗa shimfiɗa mai kyau yuti'una al-madaji'a wa yusawwuna fil qubur sun yi wa kansu shimfiɗar da za a yi musu shimfiɗa a cikin kabari za su zauna lafiya da mala'iku kuma Allah zai musu sakayya ta kwarai saboda sun yi aiki salihin aiki man amila salihan fali nafsihi wanda ya aikata aiki mai kyau ya yi don kansa ko fali an fusi min hadun liyajiyar ladina amanu a min salihati min fadli Allah ya yi haka ne don ya sa kai ga wanda suka yi imani suka aikata aiki daga falala ta sa ibn abbas ya ce liyusibahum aksara min sawabi amalihim Allah zai yi mutane sakayya sama da ladan aikin da suka aikata inna la yuhibbul kafirin yanda sha'ani yake shi Allah baya son kafirai masu ƙetare iyaka wannan su ne ayoyin da Allah tabaraka ta'ala ya yi su a matsayin umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kawo su a matsayin umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana umartan bayansa da su gaggauta istiqama su yi sauri su samu tsayuwa akan hanya ta kwarai ta akan Allah da biyayya ga Allah faqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ana nufin ranar kiyama ka tsaya ka tsaya kai addini kafin ranar kiyama ta zo idan Allah idan Allah ya yi nufin kiyama za ta faru to ba wanda ya isa juyar da kiyama shine la maradda lahu min Allah kuma tuntunin Allah ya riga ya kasa kiyama yawma idin yasaddauna ne za a raba mutane su watsi wasu aljanna wasu a wuta kai kokari kai aikin kwarai don ka zama cikin masu shiga aljanna duk wanda ya kafirci kafircin sai na kansa wanda ya aiki na kwarai shi yayi wa kansa shimfiɗa ya tanadar wa kansa alheri kenan dai kowa zai je ya biya allansa da kansa shi dai Allah zai yi mutane sakayya mujazatal fadli alhasaratu bi ashri amsalha sakayya ta falala sakayya ta girma ka aikata aiki mai kyau ƙwaya ɗaya ka je ka tarar da ninkinsa guda goma har ma zuwa ninki ɗari bakwai ila saba'in mi'ati dha'if ila ma sha Allah amma shi Allah baya son kafirai kuma baya son kafirci shine inna la yuhibbul kafirin da haka ku yi aiki na kwarai kar ku shiga layin kafirai kuma kar ku shiga layin waɗanda Allah baya so Allah rahma sai Allah me yace
wa min ayatihi an يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين
Allah madaukin sarki yake wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashirat daga cikin ayoyi ne na Allah ya aiko da iska ko kace iskoki jam'in iska ko isko iskokai ana nufin aljanu amma dai iska ana nufin iska kala-kala mubashirat wanda waɗannan iska albishir ne tubashiru bil matsari suna yin albishir da saukar ruwan sama kafin ruwa ya zo sai iska mai sanyi ta zo wannan sunan ta iskar mubashira iska mai albishir ɗin ga ruwan sama yana zuwa kenan iskar da take zuwa mai sanyi kafin ruwan sama ya sauka shine ake nufi wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin bayna yaday rahmatin mubashirat afwan wa liyudhiqakum min rahmatin Allah kuma yana turo iskar ne don ya dandana muku daga rahamarsa ana nufin ni'matul matar ni'mar ruwan sama za ku samu hasba yabanya amfani ya tsiro ya kore shar dabbobi su ta tsalle su ta kiwo kaga sun ci sun ƙoshi zuwa azahar sun ƙoshi gari ya yi kyau bishiyoyi sun canja kama sun yi kore shar iska tana kada su ganye yana daɗa hauhawa duk wurin da ruwa ya da ka sai ga yana kokarin tsoro shi ma yana fadda arzikin da Allah ya masa to yana cin ayoyin Allah ya rinka aiko muku da irin waɗannan iskoki waɗanda albishir ne na saukar ruwan sama kuma da kun gansu ana nufin a ba ku rahama ne wato shine ruwan sama din walitajriyal walitajriyal fulku bi amri kuma in an samu ruwa da yawa kogi ya sha to wannan iska kuma in Allah ya kaɗo ta ba amfaninta kaɗai ta yi albishir ɗin saukar ruwan sama kaɗai ba wani tajiriyar fulku amurki jiragen ruwa manya-manya alfulk suna gudu da wannan iska suke amfani da umarnin Allah su masana suna cewa irin waɗancan jirage a da wato iskar da Allah yake sakowa tana taimaka musu wajen gudu da tafiya kamar yadda iskar kan ruwa ta fi iskar fako ƙarfi yanzu sai ta hambarar da jirgi ta kifar da shi me yasa iskar kan ruwa ta fi iskar fako shine iskar fako iskar fili ai akwai bishiyoyi suna rage mata pressure akwai gini yana rage mata ƙarfi akwai mutane in iskar ta bugo suna rage wa iskar ƙarfi akwai shuke-shuke da suke rage wa iskar ƙarfi amma iskar da take kan ruwa ba abin da ya tsare ta da duk abin da ke saman ruwan nan za ta iya ɓamɓarar da shi to sai Allah cikin hikimarsa sai ya sako wannan iska yana taimakon masu tuka jiragen ruwa manya-manya sai su rinka bin inda iskar take tafiya sai su ta tafiya shine walitajriyal fulku bi amrihi abu na uku walitabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalarsa menene falalarsa ku hau jiragen nan ku yi tafiya litadlubu min rizqihi bitijara ku nema daga arzikin Allah da kasuwanci fil bahr a cikin wannan kogi wala allakum tashkurun dan ku gode wa ubangijinku shine rabb hadhihi ni'ma ko rabb hadhihi ni'am ubangijin waɗannan ni'imomi gaba daya ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات Allah ya ce hakika mun aiko kafin kai wasu manzanni zuwa ga mutanensu. Faja'uhum suka zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu sune ad-dalalatu al-wadihatu ala sidqihim dalilai da suka fito fili karara da suke nuni akan cewa waɗannan annabawa suna kan gaskiya ne. fantaqamna min alladhina ajramu Allah yace sai muka yi azaba ga waɗanda suka yi mujrimanci anan muka yi azaba ga waɗanda suka ƙaryata annabawa fantaqamna daga intiqam ne ai azabna alladhina kazzabu muka yi azaba ga waɗanda suka ƙaryata waɗannan manzanni wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace hakki ne a kanmu mu taimaki muminai masu imani mu karfafe su in ja'uhum min al'azabi mu kubutar da su daga azaba wannan akwai bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ne zai yi nasara a ƙarshen gwagwarmaya a kan abokanan gabansa imamul hassan basri ya ce ma'anar wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce hakki ne a kansa ya kubutar da muminai masu imani tare da manzannin daga dukkan azaba da Allah ya kaddara zai samu kafirai da suka ta Allah. Mana idan Allah ya saukar da azaba, to zai kubutar da annabawa, zai kubutar da muminai. Ya ce wa kana hakkan alaina, hakki ne akan mu taimaki muminai, mu kubutar da su daga dukkan azaba da muka ainihin wato saukar musu hadisi ya zo daga abu dardari riwayar imam tirmidhi a cikin babu ibadu wasila daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin yaruddu an irzi akhi babu wani mutum musulmi da zai bada kariya akan mutuncin dan uwansa إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة face hakki ne akan Allah sai ya kare wannan bawa da ya kare mutuncin dan uwansa a duniya ya kare shi daga wutar jahannama Allah bai zai kona shi sai annabi ya karanta wannan aya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wato hakki ne akan mu mu taimaki mu'minai waɗannan ayoyi da alaran ma karanta mana suna yi mana bayani akan wato irin ni'imomin da Allah yake bayi wanda ba sa karewa yanzu ka duba iska wani zai dauka kawai idan ya ga iska tana zuwa ba ta da wata ma'ana duk lokacin da ka ga iska kowace iska ne da sunanta kuma da ma'anar fa zuwanta Allah ya ce iskar da ake saukan muku in dab da ruwan sama mai dan daɗi mai sanyi ka ji ga wata ma'aikata ta tana dan tahowa wataƙila ko an yi ruwan sama ne an yabo ko kuma za a yi Allah ka ba mu ruwa mai daɗi mai amfani mai arziki a ci to irin waɗannan iska a ji daɗi a sha ta kori sauro gari ya sanyi kuma ashe albishir ne baina ya dai rahmaci nan gaba ga rahmar ubangiji shine maji'ul ghaisi aqibaha mamakon ruwan sama da zai zo a gurbin wannan iskan tana wucewa sai ka ji gari ya fara jikewa ruwan sama Allah yana saukar da ruwan sa ne sama ne liyuhil ibada wal bilad don Allah ya raya bayi ya kuma raya gari ashe samun ruwan sama rayuwar gari ne samun ruwan sama rayuwar bayi ne da Allah ashe ba shi kaɗai ba ita wannan iska tana taimakawa wajen gudanar da manya-manyan jirage da suke dakon kaya ƙasa da ƙasa ashe iskar tana musu amfani Allah yana gudanar da waɗannan jirage ne da wannan iska ba wai da ƙarfin direban jirgin ba wani tabtabu min fadlihi ku hau waɗannan jirage ku loda musu kaya ku shiga ruwa fitijarci wal ma'ash don kasuwanci da neman abin da za a ci daga tafiya da kuma tafiya daga gari zuwa gari ƙasa zuwa ƙasa duka wannan gaba ɗaya Allah ya muku ne don ku gode masa akan ni'imomin da ya muku wa in ta'uddu ni'mata Allah la tusuha da ƙarshe ubangiji ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai mun aiko da wasu manzanni irin ka ga al'ummominsu suka zo musu da hujjoji bayyanannu amma aka samu wasu suka musu taurin kai suka karyata su take Allah shi kuma yace fanta qamna min allazina ajramu muka yi azaba ga waɗanda suka yi kafirci suka karyata annabawan su da manzanni aka rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa koda wasu sun karyata ka to ai wasu manzannin sun zo kafin kai su ma an karyata su ba sabon ba ba kai aka fara karyatawa ba daga cikin mutane akwai waɗanda suka ƙaryata manzannin da suka zo musu tare da sun zo musu da bayanai da hujjoji da dalilai da ke nuna gaskiyarsu amma duk da haka suka ce ƙarya annabawa suke Allah maɗaukin sarki cikin sunnarsa take yake ɗaukan mataki ga duk waɗanda suke ƙaryata annabawan nan kuma take yake kubutar da muminai dan haka ya rarrashi manzan Allah ko da irin wannan abin ya faru a cikin al'ummarka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina hakki ne gare mu za mu taimaki masu imani wanda suke tare da kai ay haqqun awjabahu ala nafsihi al-karima takarruman wa tafazzula imam ibn kasir yace hakki ne Allah ya dora wa kansa dan karamci da falala ba wai dan ana yi wa Allah dole ba ya ce sai ya taimaki mummunai kamar yadda ya ce ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta a karan kansa lalle zai yi jin kai zai kuma yi taimako Allah ya ci gaba Allahu allazi yursilu riyaha الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون
Allah ce Allahu alladhi yusiru riyaha fa tusiru sahaba Allah shine yake aiko da iska fa tusiru fa tusiru kukula ba fatusiru da sinun bane fatusiru da sa sai wannan iska kuma sai ta rinka watsa shine tusiru sahaban ta rinka watsa hadiri tunshirhu kenan kamar ana daɗa mana bayani cikin amfanin wannan iska da Allah yake korowa bayan albishir ɗin ruwan sama bayan amfani da ita da masu jirage na ruwa suke yi sai Allah ya daɗa ce mana shi ne fa yake turo mana da iskar da take raba mana hadiri wani ta kai shi kamaru wani ta kai shi ghana wani ta kai shi chadi wani ta sauke shi a america wani ta bar shi a gombe wani ta tura shi lagos wannan aikin division ko dividing na wannan hadiri iska ce take kakkasa hadiri ta baza shi a duniya ta baza shi a duniya ya rinka kaiwa inda Allah yake so a kai shi duka waɗannan ayoyi jama'a ayoyi ne na aƙida da suke nuna mana fa lalle Allah shi yake mana komai fayabsutuhu fi sama'i kaifa yasha wannan iska sai ta shimfide wannan hadiri a sama kaifa yasha yanda Allah ya so yanda Allah ya ga dama kaifa yasha wani lokacin iskar za ta ɗauki hadiri sai an yi kwana biyu ana tafiya ba je inda ake so ba je kaifa ya sha ɗin wani lokacin iska tana dakon hadiri ce ta tafiya da shi a sama sai ya kwana uku ba a je kaifa ya sha ɗin ba kai sama da haka ma ta je ta sauke alaman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama ya ce a kai masa wannan ruwa ruwan da ake samu ku ga an yi ruwa a unguwar akwai baye ba a tashan magariya Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi samai kayfa yasha'u ne take aiki kaga an zabga ruwa a Gombe in ka shigo garin Kumo sai kaga shiru gari a bushe Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi sama'i kayfa yasha'u ne take aiki Allah ne ga dama mala'ikan raba ruwan sama Allah ya ce da shi ayi ruwa a wuri kaza wani wuri kuma kar ayi wani lokacin a unguwa ɗaya sai a raba ta gida biyu rabin unguwar an yi ruwa rabin unguwar kuma ba a yi ba wa yaj'aluhu kisafan wannan iskar sai ta mayar da wannan hadiri kisafan wato guda-guda shine qita'an guda-guda mutafarrika a rarrabe shine waye ja'aluhu kisafan a rarrabe kaga wani hadiri tum a can tum a can tari guda tari guda shine kisafan kisafan ma'ana qita'an mutafarrika fatara alwadqa yakhruju min khilalihi sai kaga take kaga alwadaka alwadaka ana nufin ruwan sama yana fita daga tsakanin wannan hadiri din fatar alwadaka ya kharuju min khilali sai kaga ruwa yana fitowa ta tsakanin wannan hadirin ko cikin hadirin min khilalihi ana nufin min wasatihi a tsakiyarsa fa idan asaba bihi man yasha'u idan ruwan nan Allah ya kai shi ya taba wanda Allah ya ga dama idan wannan alwadaka din alwadaka shine almatar idan ruwan ya kai ga wanda Allah ya so ya kaiwa min ibadihi cikin bayinsa idahum yastabshiruna sai kaga suna ta farin ciki da bushara ana cewa walhamdulillah yau an samu ruwa kai malam ya ruwa kai alhamdulillah kai mun gode wa Allah gari ya yi sanyi mun gode wa Allah za mu tafi gonar shuka mun gode wa Allah dabbobi suna ta tsalle suna jin daɗi idza hum yastabshiruna ki wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisina Allah ce duk da cewa sun kasance su mutane kafin ruwan nan ya sauka gare su min qabl an yunzila an yunzala alaihim min qablihi la mublisina sun dauke tsammani kafin Allah ya sauka musu ruwan sama wani lokacin mutane sun cire tsammanin ba za su samu ruwan kawai sai Allah kuma ya saukar da ruwan sama kenan la mublisina ana nufin la aisina suna dauke tsammani suna ganin ma cewa su kan ba za su samu ruwa ba am an gane wannan ko to anan gurin haka Allah yake kun dauke tsammanin ba kwa so sai kuma ya saukar muku da ruwan Allah ce fanzur ila asadi rahmatillah duba izuwa ga ainihin wato kyakkyawan tasirin rahamar Ubangiji a bayan ƙasa idan ruwa ya sauka. Fanzur ila athari rahmatillah bayan ruwa ya sauka duba ƙasa kaga tasirin rahmar Ubangiji tabaraka wa ta'ala inda in ƙasa ta jika ta ƙoshi ba sai an ce kai bayani ba za ka ƙasa wato tana nuna alamar ni'ima da kanta. imam qatil yace atharu rahmatillah ai ni'matahu wa huwa an-nabj shine tsiro haka kawai kaga kasa tana ta bunkudowa tafasa tana fitowa ciyawa tana fitowa dabbobi suna ci tsuntsaye suna ta yaga fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha yaya Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwa da bayan ta mutu inna zalika la muhyil mauta lalle wannan da ya raya ƙasa bayan ta bushe ta kekashe to ku lalle mai iya raya matattu ne mana anna zalika alladhi yuhyi al-ardha la muhyil mauta in dai kun yadda Allah yana raya ƙasa bayan ta mutu to ku wallahi shi ma sai ya raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai da komai babu abin da ya gagari ubangiji tabaraka wa ta'ala wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran Allah yace idan muka saukan musu da iska mai sanyi mai sanyi sanyin da har ya kai ga ya bata amfanin in sanyin yayyawa wa iska in iska ta zo da sanyi da yawa wanda harfa afsadati zar'a ta ɓata amfanin gonar fara'auhu musfarran kaga ciyawar ko shukan ko amfanin ya canja kala ya yi wani fatsi-fatsi da kore ne amma ya fara jaja-jaja Allah ya ce da za mu aiko da wata iska ta shafe wannan amfani da yana kore sai kuma ya fara yin jaja-jaja lazallu min ba'adihi ya furuna lazallu shikenan za su kasance min ba'dihi bayan wannan wato jajajen da yi sai kuma kaza kaga sun dawo suna kafircewa Allah abinda aya take nufi idan amfanin gona yayi akwai akwai lalacewa da yake yi yayi ja to wannan jan ba shi ake nufi ba anan ba lalacewar amfani ya yi ja ya lalace yankwanan nan ba shi ba a'a idan amfani ya yi kore ya sha ruwa ya yi kore ya yi gaba idan nunarsa ta zo sai Allah ya aiko wata iska sai ta rinka busa wannan masara sai ta rinka yin jajajaja ganyen yana jajajaja jajajajen na nuna ne jan nuna ake nufi ولئن أرسلنا روحا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يطرون idan muka saukar da iska ta hura amfaninsu barkwanansu ya fara yin jaja-jaja ya fara nuna daga kore ya yi ja tattasansu ya fara jaja-jaja tumatir ɗinsu wala'in arsalna rihan fara'auku musfarran tattasansu ya nuna tumatir ɗinsu ya nuna tarugunsu ya nuna shambansu ya nuna masararsu ta nuna saboda iskar da Allah ya turo ta shafi wannan amfanin hali irin na ɗan adam la zallu min ba'di yakfuruna kawai sai kuma su kasance bayan wannan sai su zamanto suna kafircewa wato sun manta da wannan ni'ima da ubangiji ya yi musu tabaraka wa ta'ala da sun yi farin ciki sun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan fassara ta farko kenan to idan muka ɗauki wancan kuma ta asara amfanin gona yayi yayi kyau yayi kore ana cikin farin ciki ana cikin jin daɗi sai Allah ya kafe ruwan sai ya turo wata iska tana kulan shi sai ya bushe sai ya yi jajajaja kawai lazallumin badihi ya kurun sai mutane su kasance bayan wannan iska da ta zo asarar da ta same su amfanin gonan bai nuna ba ganye ya yi ja bai yi goyo ba tumatir ya yi ja bai yi ɗa ba tattasai ya yi ja bai fitar da fure ba masara ta yi ja ba ta yi goyo ba lazallumin ba ne ya furuna kawai sai su kasance bayan wannan suna kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala kamar ya suna butulcewa Allah ha jiya ba Allah ya ba ku ni'ima kuna gode masa ba yanzu dan ya dora muku jarrabawa dan asara ta same ku shikenan sai ku kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala azabar da Allah ya sauka musu akan wannan wato amfanin gona sai su kafirce ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ɗabi'a ce da hali na mutane da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani a cikin wannan ayoyi da Allah ran ya karanta mana lalle dai Allah shine ke saukar da iska yanzu anan in kun lura a cikin ayoyin nan an mana magana ne akan iska iska nau'i nau'i na iska da Allah yake saukarwa akwai iska wacce take tana da amfani ga jiragen ruwa iska wacce take da amfani ga mutum ya sha ya shaƙa ya amfana akwai iska wacce take albishir da saukar ruwan sama sannan kuma akwai iska wanda take taimaka amfani ya nuna akwai kuma iska wacce take ta azaba ce asara ta zo ta addabi amfaninmu na gona duka wannan nau'i na iskoki Allah ne yake turowa yanda ya ga dama ba wanda ya isa kuma ya hana shi shine yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban Allah ce siqalan suqunahu li baladin mayyit aw ta'aya kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun kamar yadda muke sako wannan iska haka muke fitar da matattu daga cikin kabari Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban kenan Allah yana saukar da iska su zamanta zamanto tana tafiyar da gajimare ko hadiri ta kai shi inda Allah ya ga dama wani a haɗe shi wani guda wani guda yayi baki kirin ita zuba ita walkiya ita shida wani kuma a rarraba shi sai kaga hadiri kwaya ɗaya ne a gari ɗaya aka ajiye sai ga garin gaba ɗaya har ambaliya yi amma da zaka duba sama sai kaga kwaya ɗaya ne kawai duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi yake yi kuma Allah ya nuna mana ɗabi'ar mu in da ba mu samu ruwan sama ba muna ɗauke tsammani kamar bara mu samu ruwan sama ba amma idan muka samu ruwan sama muka samu arziki wani lokacin kuma sai mu manta da ni'imar da ubangiji ya mana ha yanzu ma ba abin da yake faruwa ba kenan mutane suna cikin talauci suna cikin ainihin wato matsi babu babu babu ta yawa an samu dama ana noma a wani gurin Allah ya yi albarka wa amfanin gona ana sare amfanin gona in mutum ya je ya kai barkwanansa ya ci sa'ar kasuwa ya samu wasu miliyoyin kuɗi ko ya kai tattasansa ya ci sa'ar kasuwa ya samu wasu kuɗaɗe masu kauri ko ya sare masararsa a daidai ko ya kazaɗinsa ko ya kazaɗinsa maimakon ya gode wa Allah sai kuma ka ga yana amfani da wannan ni'imar da ubangiji ya masa ya kama sabon Allah a lokacin wani zai nemo mata yana kwana da su a lokacin wani zai gayyato yan fati da kiɗa a rawa ya ƙara aure a saba wa Allah ba wai ƙarin auren ne sabon Allah ba a cikin yin auren sai a gayyato yan fasadi yan barna da masarar da zai ci ma bai da ita da tattasai da tumatir ɗin da zai je kasuwa ya tafi nema babu yanzu ku Allah ya hore masa ga ruwan sama ga noman rani an fara yi alheri ya samu sai mutum ya juya wa Allah baya ya zo ya taɓarna ya ta fasadi lallai ɗabi'a ce mummuna Allah kuma yana kallon mu duk abubuwan da kuke aikatawa kuma ba barin mu zai yi ba sannan kuma ɗabi'ar ɗan adam da yake da ita na manta alheri da butulci shi ma Allah ya mana bayani wa in arsalna wala in arsalna rihan far'ahu musfarra la zallu min ba'di yakfurun shine a saukar musu da iska amfani ya bushe abinda suka shuka ya bushe da sauransu ko kuma ya nuna ko dai ya lalace ko kuma ya nuna daga baya sai su zo suna kafircewa Allah suna manta ni'imar da ubangiji ya musu Allah ya ce a fara'aikin ma ta harusun yanzu ba ku ga abin da kuke shukawa ba a antum tazra'unahu am nahnu zari'un abin da kuke noma noma masarar da kuke nomawa dawan da kuke nomawa shin wai ku ne kuke ko mu ne muke yi ji Allah a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun yanzu ba ga ruwan da kuke sha ba antum anzaltumuhu min almuzni ku ne kuke saukar da ruwan nan daga sama ko ku mu ne muke saukarwa inji Allah mutum yana cikin matsi yana cikin rashi bai da shi bai da shi idan Allah ya bashi kuma sai wa Allah sakayya da mummuna mu je aya ta ƙarshe a garin na'am فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa